الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba a cikin wani littafin mai girma riyadus salihin yau muna 21 ga watan jumada al'akhira hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan 12 2024 muna cikin kitabul mansurat wal milah kalmala ya kulla mana babi wanda yake kitab wanda yake magana akan al-mansurat kenan abubuwa mawdu'ai daban-daban to daga cikin hadisin da muka zo karshe sati wanda ya wuce hadisin da makaranta shine halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na Abdullah dan Mas'ud eh hadisi na Aisha aka tambaye ta yaya halayen manzo Allah tace halayen sunan al-Qur'ani to yau hadisin da zamu tashi akan shi ma hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha وعنها قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه إمام مسلم إمام مسلم عن كتاب الذكر والدعاء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه عائشة تكتشوى من ذا الله يتي صلى الله عليه وسلم دوان ديسو هدوى دا الله mana habba liqa Allah ahabba Allah liqa Allah zai so ya hadu da shi kenan mutun ne yana yin ma'ana tunanin abin da yake wajen ubangiji subhanahu wataala na aljanna shi da sauransu to Allah zai so wannan bawa ya hadu da shi sallallahu alaihi wasallama sai ce wa man kariha liqa Allah duk mutumin kuma da yaki haduwa da ubangiji subhanahu wataala kariha Allah liqa to shi ma Allah zai ki hadu yana haduwa ta rahama babu haduwa ta rahama fa qultu ya rasulullah aisha take cewa sai nace ya maikin Allah a karahiyatul maut fa kulluna nakrahu al maut aisha sai tace ya maikin Allah to wai za a yi haka ne dan kin mutuwa to ai dukkan mu muna kin mutuwa kowa yana kin mutuwa to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake mata bayani akan cewa ba ana nihin ba ne mutum dai yana ƙin mutuwa baya su haɗuwa da ubangiji su wani wata'ala ƙala sai manzalla ce laisa ka zalik aisha ba haka ake nihi ba ya ce walakin na al'ummin sai dai shi mai imani izabu shira bi rahmatillahi wa rizwanihi in aka mishi albishiri na rahama ubangiji su wani wata'ala cewa allah yana gafarta mai zunubi wanda ya kaza wanda ya kaza allah zai gafarta mishi ya shirya da shi gidan aljanna wa jannatihi a bashi labarin aljanna ga abin da yake ciki ga irin hutun da yake ciki ahabba Allah liqa'a ay ahabba liqa'a Allah to wannan mutumin sai su haduwa da Allah idan an ga mutum rahama Allah an gaya ma mutum aljanna Allah subhanahu wataala an gaya ma mutum irin abubuwa da Allah ya tanadi ga masu imani to zuciya ta mai imani sai ta soyu zuwa ga cewa ta haɗu da wannan rahama ta Allah da aljannar shi manzalla ce mata kenan wannan shine mutumin da yake so ya haɗu da ubangiji subhanahu wataala fa ahabba Allahu liqa'a to wannan mutumin sai Allah ya so su gamu ko Allah ya so su haɗu yace wa innal kafira sai Aisha take cewa to kenan shi wancan wanda baya so haɗuwa da ubangiji subhanahu wataala yana daga cikin nau'i na kahurci shi kahuri iza bushira bi azabillahi wa sakhatihi damun kahuri ne shi sai ake mishi wa'azi ai duk kahuri Allah zai mishi azaba ya kamata ka musulunta ya kamata ka inde baka musulunta ba inde kai kafuri ne to akwai azaba Allah akwai hushin Allah kari halika Allah kenan kaga wannan kahurin sai ya ki haduwa da Allah subhanahu wataala wa kariha Allah liqa'a shi ma Allah sai ya ki haduwa da shi saboda ba mai imani bane kahuri ne to kenan wannan shine hadisin manzo Allah ya sharhi akan cewa abinda ake ne da haduwa da ubangiji subhanahu wataala wanda Allah zai so haduwa da shi wanda yake haduwa da Allah Allah zai kishi kina ana magana ne ga masu marasa imani wanda suke kafirai ne saboda sun ji duk wanda bai da imani ga abinda zai same shi amma shi mai imani koda baya san mutuwa koda mutuwa abu cewar take kowa kusan yana gudunta yana kinta to wannan ba yana nuna bane mutum baya su haduwa da Allah subhanahu wataala to shine sallallahu alaihi wasallama shi wada hadisin kuma ya sharhi tsiran Allah da amince da tabbata gare shi to wannan yana daga cikin hadisai wanda suke nuna mana cewa bawa mai imani ya san abin da Allah subhanahu wataala ya tanadi ga mai imani don wannan zai kara mishi kuzari na farko zai so ya haɗu da ubangiji subhanahu wataala na biyu mutum zai daga tunanin yaya za a yi kuzari wanda zai ƙara ƙaimi wajen aikin da yake yi don ya samu gidan aljanna kuma haka ya za a yi mutum ya samu rahama ubangiji subhanahu wataala ko mutum ya karance ta da rahama Allah ita ce gidan aljanna duk wanda ya samu rahama a gobe kiyama to wannan mutum yana daga cikin wanda suka samu rabo to haka kuma hadisin gaba shi na biyu sai yake yin wa'azi ga jan kunne ga duk wanda yake kahuri ne zaka samu baya son haduwa da Allah subhanahu wataala dan ya san abin da ya shibka ya san kuma irin halin da yake ciki to sai yake haduwa da Allah subhanahu wataala to shi ma Allah sai ya banza da shi wannan kuma azaba shi Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wannan mu'minin safiyata bint huyay radiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fataytuhu azuruhu laylan فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اسرع فقال فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها سفيه بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما الشر في قلوبكما شرا أو قال شيئا متفق عليه إمام بخاري أتشين كتاب الاعتكاف باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إمام مسلم شمع أتشين كتاب السلام باب بيان أنه يستحب لمن رأى خاليا بامرأة لمن رؤيا خاليا بامرأة sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana ba mu darasi mai girma wannan hadisi so jiya malamai sun kawo shi akan abin da ya sahi zato kada mutum ya sa kanshi wajen tuhuma inda za a mushi zato zato mummuna kamar a matsayin ka na mai imani kakka sa kanka wuri na shubha inda za a zace ka zato mara kyau to shine ummul mu'minin safiya take cewa qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mutafikan mu'takifan manzalla na itikafi yana cikin azumi wani goma na ƙarshe sallallahu alaihi wasallama yana zage damtse wajen ibada amma yana itikafi malaka da sai zo masallaci baya komi sai ibada ya bar gida ya zo nan to sallallahu alaihi wasallama ya bar gidan shi sai ɗaya daga cikin matayen shi safiya bintu huyai sai ta zo mishi ziyara ta ce fa ataituhu azuruhu laylan sai ta zo ziyara amma da dare fa haddastuhu summa qumtu li anqalib safiya take ta sai muka yi hira bayan mun yi hira sai na tashi zan koma gida wa kama ma'iya liyaqaliban sai manzo Allah ya tashi shi kuma yana dan ya raka ta ta koma gida to a wannan lokaci ya tashi zai yana raka ta fa marra rajulani min al-ansar radiyallahu anhuma sai ga wasu su biyu daga cikin mutanen Madina manzo Allah yana wucewa su ma sai suka suka wuce sai aka yi maraban hannu falamma ra'aya annabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a lokacin da suka manzo Allah sai suka gaugawa kamar kenan ba sa so manzo Allah ya gansu su kuma sun ga manzo Allah da wata mace kuma ba san kowace bace fa qala sallallahu alaihi wasallama ala risulukuma sai manzo Allah ya ce ku tsaya dan ma kenan kasi gaba in suka je gaba shedan zai raya musu duk abin da zai raya musu sai manzalla ya ce inna ha safiyatu bintu huyai ai wannan mata ta ce safiya ita ce zan raka ta gida in ji sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu faƙala sai suka ce subhanallah ya rasulallah kenan sai suka ce ya baki Allah subhanallah kenan sai suka sa a ransu kamar manzalla kenan ya zarge su da wani abu sai suka ce subhanallah to sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya karantar da su sai ya ce musu ai shaytani inna shaytan yajri milibin adama majarar dam shaidan yana yawo a jikin mutum yadda jini yake yawo kenan mubalaga ce akan cewa shaidan zai iya raya muku komi sallallahu alaihi wasallama kenan ya ce musu ni yanzu kun ganni da mace kuna gaugawa ba ku tantance ba kowace ce kenan shaidan zai iya raya musu a mun gama Allah da wata mace to ita kuma wace ce to sallallahu alaihi sai ce ku tsaya ku dakata wannan mata ta ce safiya sai ce suka ce subhanallah suna ganin kenan kamar mazalla ya wuce su zarge shi da wani abu to shine mazalla sai ya ce musu a'a shi shedani yana yawo a jikin mutum kamar yadda jinin shi yake yawo kenan zai huto muku ta kowace haƙowa wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma sharran na kine ko kuma ban so ba a ce shedani ya jefa muku wani sharri kenan zato ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace au qala shay'an ko wani abu to wannan hadisi malamai suna kawo shi akan cewa duk mutumin da ya samu kanshi a matsaya ta shubha to ya kamata yayi bayani mutanen da suka ganshi ko mutanen da suka ji shi in magana ce ta shubha in wani wuri ne ya je wanda ke da shubha to ya kama wanda za a zarge shi akan addini shi ko za a zarge shi akan mutuncin shi ko za a zarge shi akan wani abu to ya kamata kai bayani ka ce kaza da kaza ne in wani ne ya ganka ko wani ya ji ka misali mutum ya wuto daga gidan giya ana ganin shi kuma ana ganin shi babban mutum ne ko ana ganin shi wani malami ne ko kuma ana ganin shi wani babba ne a unguwa to me kai wani gidan giya mutane haka za su rika wani amma an kace a wani dan uwana ne a ciki nike so mai nasiha an huto da shi to ka gani ko a ce gidan matan banza ko kuma a ganka a wani wuri wanda bai dace ba sai ka ce ga abin da ya kawo ni na zo yin kaza da kaza da kaza to wannan kaga kenan ka hudda mutane zato kuma kai ma ka samu waraka ko kuma ka samu wankewa dan zato shedan zai shiga wane ko shi ma shan giya yake wane ko gidan banza yake zuwa wane ko kaza yake to wane me ya gama shi da wannan gida haka shedani zai ta shiga yana huta har sai ya dasa musu a cikin zukatansu amma an ka huto kai bayani to shikenan to shine manzo Allah mahalla shari sai manzo Allah ya ce musu ku tsaya wannan mata ta ce wance musamman kuma a ce an ga mutun da dare da shi da wata mace to kaga a ce ba ma mutane ba su gane ba kowa ce ce tana yawa mamashi ce zai kai likita tana yawa kanwashi ce tana yawa matashi ce tana yawa kaza ne to amma mutane in ba su gane kowa ce ce bace to abubuwan da za su zo da yawa wani ya dauki wata mace wani ya yi kwana da wata mace wani ya shiga wata lungu da wata mace to kaga kenan dole sai mutum a mumma ta ce a wannan kanwa ta ce a wannan mata ta ce kaga kenan an huta daga zargi to haka kuma abu na biyu shi wannan hadisi yana karantar da mu cewa shedani babu abin da baya sawa ka diba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka diba girman manzo Allah tsiran Allah da mashi tabbata a gare shi amma kuma manzo Allah ya ce ba su wuce ba ce dan ya sa musu zargi na shi ya sa musu wani sharri ko ya sa musu wani abu kenan shaytani inna shaytana kana lakum aduwan kamar da Allah ke mu labari shaytan maki ne a gare mu dukan mu ɗiyan adam fattakhizu aduwa ku rike shi maki kake tsammanin ka tsira kake tsammanin kai kaza ne kai kaza ne wanda yake wajen kirki shi shaytan yake so wanda yake gidan giya wanda yake gidan kaza wanda yake gidan banza wani aisha da ya kara da su su sai sun zama na kirki ne kuma zai zo sake shigan su yanzu wani kai da kake makaranta kai da kake masallaci kai da kake karatun qur'ani kai da kake kaza to kai da shedan zai zo rika kewayawa so yake gama ka da wayancan to dole sai mutun yayi la'akari yaki ne na hal abada yaki tsakanin bawa mai imani da shedani ko kai ko shi ya zama dole mutum ya zamanto yana kulawa zai rika shiga jinin jikinka ya rika raya maka abubuwa tunda zuciya da tunani suna tunani Allah subhanahu wa ta'ala kare mu daga kaidin shaitan وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء فلما التقى فلما التقى المسلمون والمشركون ولا المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض يركض بغلته قبل كفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكفها إرادة ألا تسرع لكن هنا حديث نزول قدام مفسر هاش دقنا أبي فضل أبي الفضل شين العباس كان أمي منزع الله صلى الله عليه وسلم yake cewa na halarci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakin Hunain kenan yakin da ya kasance bayan fatahu Makka yace falazimtu ana wa Abu Sufyan ibn al-Haris ya munni da Abu Sufyan kenan shine sarkin Makka shi kuma bayan fatahu Makka ya musulunta yana musulunta an lokaci kadan kuma za a je yakin Hunain yace da ni da Al-Abbas muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace falam nufariquhu ba mu rabu da shi ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baghalatin lahu bayda manzo Allah yana kan alfadari nashi ko kuma wani jakki to bagala ana ne wani raku wani doki ne wanda bai kai doki girma ba yana dan gajarta yana da gajarta kana manzo Allah na da wata fara ita yake hawa tsiran Allah da mushi tabbata gare shi sai al-Abbas yake cewa falammal taqal muslimuna wal mushrikun da aka zo yaki ga musulmai ga kahurai sai aka zo aka gamu an fara yaƙi sai ce wallal musulmuna mudabiri sai musulmai suka gudu kenan dalilin irin abubuwa da jarabawa da Allah subhanahu wataala ya soya musu yadda zamu gani a gaba suna tunkaho da yawa kina yakin Hunain da manzo Allah zai fatahu Makka ma kusan 100 ne manzo Allah ya zo da su ko kuma 10,000 to yanzu kuma yakin Hunain da aka yi kusan an samu mutum 10,000 kusan 12 sai musulmai suke ganin cewa ai kaf duniya babu wanda ya sai ci nasara a kansu to Allah subhanahu wataala sai yake so ya nuna musu darasi akan cewa nasara Allah ba ta ga yawa can baya da Allah ya ba su nasara ba dan yawa bane dan imani ne da kuma bin Allah da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to shine Abu Sufyan ai al-Abbas yake ba mu labari wannan yaki na Hunain can Allah ke ba mu labari cewa iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum min Allah shay'a yawanku ko sai suka ga cewa ba sai sun yaki ba kawai wannan mutane yan kaɗan mu yanzu ga munan tari to amma ashe he zamanto ba tari bane Allah ya nuna ya nuna mana darasi gaba daya sai shi al-Abbas sai yake cewa fa tafiqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarkudu baghlatahu qibla al-kuffar su waɗannan suna gudu shi ko manzo Allah yana yin gaba sallallahu alaihi wasallama saboda shine shugaba ya ce wa ana afizun bilijami bagalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ni kuma ina rike da lizamin abin hawan manzan Allah kina in ji al'abbas saboda shi tun da imani yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kufuha iradata Allah tusri manzan Allah yana yin gaugawa ni kuma ina dan ja dan kada ta yi gaugawa kenan kare zama to manzan Allah shi kadai ne yake yin gaba tsiran Allah da amince da tabbata gare shi ya ce wa abu sufiyana akizun birikabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi kuma abu sufiyan yana rike da wannan abin da ake takawa ana hawa doki wanda ke da kaimi a jikin shi misunan shi likafa ko? eh likafa to shi abu sufiyan yana rike da shi wannan likafa to shi al'abbas shi kuma yana rike da lizzami kenan yaƙi ya yaƙi mutane wasu tsorata suna gudu shi kuma sallallahu alaihi wasallama yana yin gaba da al-Abbas da Abu Sufyan su kuma suna so su dan takaita abun hawan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada ta yi gaugawa har mutane su shiga cikin hayacin su sai ce falam faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayyu Abbas nada ashabu samura sai manzo Allah ya ce ya al-Abbas yace na'am yace kira muni mutanen da aka yi bai'atar ridwan da su kana saboda sahabbai matsayi matsayi ne mataki mataki ne akwai wanda an yi bayata da zuwan da su wannan zawon da manzo Allah yayi eh, zai haji ko zai umara aka hana shi an yi abubuwa na tarihi na musulunci a nan ne Allah ya bada albushiri cewa za a fatawa makka shekara mai zawwa to waɗannan mutanen da Allah ya kace laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara to mutane ne wanda Allah ya yarda da su to manzo Allah sai ya ce mini mutane suna gudu yace ya al-abbas kace duk wanda suka yi wannan bai'a su zo su dawo su dawo baya qala al-abbas sai abbas yace wa kana rajulan sayyitan shi kuma al-abbas irin mutane ne wanda Allah ba su karhin murya kenan yana kira murya shi kwari gare ta wa qultu bi a'la sauti al-abbas yace sai na hadi da murya ta mai girma sama nace aina ashabu samura ina waɗanda suka yi wannan bai'a ridwan sai abbas yace fa wallahi na rantsi da Allah laka anna atafahum yace kamar kace juyowarsu da can sun gudu to da suka ji cewa manzo Allah ya ce a kirawo su yace juyowarsu hina sami'u sauti lokacin da suka ji muryana ya ce kai ka ce atafatul bakarati ala auladiha kamar yadda ya ke cewa saniya take juyo maɗan ɗiyanta a ce ta rasa su kuma da take gaugawa dawowa ta ba su nono mana na so nuna mana cewa da waɗin shi da juyowarsu duka guda yanzu kenan tawaga wanda suke bai'atul ruduwa da sun dawo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalu sai suka ce labbaika ya labbaika labbaika ya rasulallah sai suka ce maki Allah mun karba faƙatatalu humwal kufar sai suka shiga yaƙi tsiran Allah da amshi da tabbata gare shi sai manzo Allah kuma yace sallallahu alaihi wasallam yace wa da'watu fil ansari sai kuma sai yace ma al-Abbas to su ma mutanen Madina ka kira mu da su sai al-Abbas yace ya ma'ashar al-ansar yanda murya mai girma ya sake hodi ya ma'ashar al-ansar so biyu ya ce sun ma usiratul da'awa kenan su ma al'ansar sai suka dawo sai nan kuma sai manzo Allah ya takaita wannan kira nashi ala banil harisi bin khazraj kenan wata kabila ce sai manzo Allah su ma ya kiraye su kenan su ne kira ta karshe ina al'ansar ina al-muhajirun ina suwane ina yan badar ina yan uhud kowa ya dawo sai kowa ya dawo kowa ya shiga cikin hayacin shi kenan shi kenan sai aka shiga yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته sai kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan abun hawan shi kal mutatawili alaiha ila qitalihim kamar kai ka ce me yake cewa irin gudun da yake yi kamar yana tsaye kenan ya bar ya bar sirdi yayi tsaye akan abun hawa wanda saboda gaugawa yace ila qila qitalihim zuwa ga ya kawo waɗannan mushrikai wannan kafirai faƙala sai ce haza hina hamiyal watis ya ce a wani lokacin lokacin da yaƙi ya yi tsanani hamiyal watis wannan kaman karin magana ne kama a ce idan kasko ya yi zahi saboda yaƙi abu ne mai zahi ana kamanta shi da duk wani abu na wuta ko ka ce lokacin da wata magasa ko wani huru ya yi zahi to haka yaƙi idan ya yi zahi haka yake zama to shine sallallahu alaihi wasallama shine mala yace haza hina hamiyal watas ko kuma watis summa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hasayat duk da suka dawo ana ta gumurzu to sallallahu alaihi wasallama sai dauki wasu daga cikin wasu ɗan duwatsu haka kanana ɗan tsakoyi farama bihinna wujuhal kufar sai manzo Allah ya jefa ma waɗannan waɗanda suke kafirai ne summa qala sai manzo Allah ya ce ihzamu wa rabbi muhammad mazalla ya ce ku karaya na rantse da ubangijin muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman kamar ya ce kina na rantse da allah ya ce fa zahabtu anzuru fa iza alqitalu ala hay'atihi fi ma ara ya ce sai naje nike dibawa ya in gani manzalla ya ce za su karaya ya kuma yayi rantsuwa ya ce alabas ya ce sai na koma sai na ga yakin har yanzu ne yana nan yanda yake kenan yadda kasan an kunna wata wuta ya ce fa wallahi na rantsi da Allah ma huwa illa an ramahum bi hasayatihi ya ce amma lokacin da manzan Allah ya ɗauki waɗannan tsakoyi ɗan tsakoyi ya jehe su da su ya ce fa ma ziltu ara haddahum kalilan ya ce kawai sai ga ina ga ƙarhinsu kenan da suke da ƙarhi yadda suke da kuzari kawai kalilan sai suka zamanto da'ifan ba na kenan sun zamanto masu rauni dalilin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya watsa musu wa amarahum yace mudbiran sai ga sun zamanto sun juya kenan kuma sai aka raka su to kenan an ci nasara akan su to wannan shine malam ya fassara alwatisu at-tannur at-tannur shine abinda ake gasa waina ko ake gasa irin da abinda ake kasko wa ma'anahu ishtaddatil harbu yana idan yaki ya tsanani wa qawluhu haddahum bil ha'il muhmala ay ba'sahum kenan tsananin su da karhin su to wannan hadisi yana karantar da mu cewa abu na farko mazakunta ko kuma jarumta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma mu'jiza tashi ɗan tsakoyi ne kaɗan mutanen kuma ɗari ruwa ne amma sallallahu alaihi da ya watsa musu sai da kowanne abin ya same shi kuma ya karaya wadda zai nuna maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jarumi ne komandan komandodi ne ba irin wanda zai shiga daki ba da irin yaki da yanzu komanda ko kuma janar yana daki yana shan shayi yana yana shan sanyi su can suna suna can hede ce musu kubinan kubinan ku shiga nan ku huta nan amma shi baya fagen yakin to sallallahu alaihi wasallama shi shine a gaba lokacin da suke dawowa su kuma lokacin yake tahiya tsiran Allah da amince da tabbata gare shi kuma wannan hikima ce babban malamai suka ce akan karfafa duk wani abin da zai zama to na jagoranci yanzu misali a ce ko da ba yaƙi ba ne ka ɗauki misali gajere shi ne shugabanci na uban iyali a gidan shi aka samu wata matsala sai karaya yake ta kuka baban kaga kenan da mata da yara yanzu su kewaye shi a yi ta kuka amma da za a ce da wata matsala ta samu uban ya jajirce sai ƙara musu kuzari da matar da 'ya'yan kowa sai zama to cikin hayyacin shi to sallallahu alaihi wasallama shine shugaba shine komanda yana gaba to idan ya gudu yaya idan ka ga banna ta abu to wannan na karantar da mu lalle duk wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi shugabanci to dole ya jajirce ya zamanto duk abin da zai yi ya zamanto maslaha ne nasu kada ya karya ma eh talakawan shi gwiwa yana daga cikin abinda malamai suke bayani wata rana a Madina aka ji wani ƙara karan da ya sa kowa ya tashi da yaro da babba da kowa aka fito ji ake ko wata kiyama ce ko kuma wani abu ne ko wasu ne suka kawo hari to ana hutawa aka yi wajen aka nihi wajen dutsen uhudu sai ga manzo Allah ya dawo yana ce musu kad kufitum kad kufitum ya ce musu ai shikenan an magance kowa ya je gida ya barci kowa hankalin shi ya kwanta sallallahu alaihi wa sallam haka yake shine a gaba to kaga kenan wannan sai ya nuna maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin tsari nashi na shugabanci ko ko irin jajircewa nashi tsiran Allah da amince da tabbata a gare shi ba mutum bane wanda kawai yake a zaune a bawa ne na Allah subhanahu wataala wanda Allah ya karrama shi ya girmama shi Allah kusan ya yahe mishi hatta ibadu da sauransu saboda ma'asumi ne to amma yanda yake sallah da wuya wani iskoshi yadda yake azumi na nafila yadda yake jajirta wani istighfari yadda yake bin Allah subhanahu wataala har wata rana Aisha take ganin abin kamar yayi yawa tace amma ki Allah kadan sassabta ma kanka mun Allah gafarta maka yace awala akunu abdan shakura yace Aisha bazan zama to ba mai godiya to dole din mai imani ya zama to mai karhi mutum mai kuzari kada mutum ya zama to rago shi da wani hadisin sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-mu'minu qawiyyun khairun duk in ka samu mumuni ga sunan da yawa to aka samu wani mai kuzari mai kazar-kazar manzala ce wannan shi alheri wa habbu ilallahi min almumin ad-da'if daga mumuni wanda zai zaman to kawai kasalalle babu neman duniya babu neman lahira ana ta gogora mai ana neman duniya shi banda shi a ciki ana neman abin da za a kawar da abubuwa na talauci da wane da wane ne sai dai zama zama na sahe zama na marace to kaga wani ya sa ma al'ada ta musulunci ko kuma yadda ya kamata mai imani ya kasance jajircewa za ka yi ka nemi duniya kamar ba za ka mutu ba kuma sai ka jajirce ka nemi lahira kamar ka ce yanzu yanzu nan mala'ikan mutuwa zai zo ya dauki rayuwarka ka nemi duniya ka nemi lahira wa ba ta gifi ma ta kallahu dar al'akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya haka Allah subhanahu wa ta'ala ke mana bayani to wannan daga cikin tsari na musulunci haka kuma abu na biyu abun da yake babba a cikin wannan na darasi shine duk lokacin da mutum ya samu wata nasara kada ya ce wani wayan shi ne in sojoji ne kasa ce wani yawan su ne in kaza ne in wani shugabanci ne kaka ce wani iyawarka ne ko wata gwanin ka in wani mai kudi ne kaka ce ko wani iya kasuwancin ka ne haka a'a fadala ce Allah subhanahu wataala yake ga bayan shi sunan mumune sai suka ga cewa ai ina sun yi yawa dubu kusan a ce mutum ɗari dubu sha biyu da wani abu ina wa za a ci su a yaki shi kenan Allah subhanahu wataala sai nuna musu cewa ba yawa bane ana Allah ne ke bada nasara Allah subhanahu wataala shi ne ke cewa inna jundana lahumul ghalibun inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad kina imani da kuma gyara tsakanin bawa ya gyara tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala duk mai neman nasara imani da Allah imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko mutum ya kokarin gyara tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala nasara ta duniya za ta faru haka kuma a gobe kiyama mutum zai samu nasara وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين قال الله تبارك وتعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم إمام مسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من كسب الطيب أبو هريرة صاحبنا من صلى الله عليه وسلم يكي manzalla yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah tayyibun Allah tsarkakakke ne ko kuma kenan la yaqbalu illa tayyiba Allah baya karba sai abin da yake tsarkakakke abu na halak kina abin da shi sadaka musamman muslim sai kawo wannan hadisin a cikin babe na sadaka Allah bai karba sadaka sai ta halak kenan kudi na haramu ne diyan da ka ciyar da shi babu lada a cikin kuma Allah bai karba saboda Allah tayyibun ya ce wa inna Allah amara al-mu'minin Allah ya umarci masu imani bima amara bihi al-mursalin da abinda Allah ya umarci masu manzanni duk umarnin da Allah ya wa manzanni to ya ma masu imani musamman abin da ya shahi wajen abu na halak wa qala ta'ala sai Allah yake cewa ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ku ci abu wanda yake na halak kuma ku yi aiki mai kyau to kaga kenan masu imani kuma ku ci mai nahala kuma ku yi aiki mai kyau a wata ayar ta daban Allah sai yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci abin da muka arzuta ku amma da rana daga ciki dana abu da abu na haramu baya baya daga cikin tayyibat kuma malamai suka ce hatta abu ko na halaka ne in dai zai cutar da jiki shi ma za a fudda shi daga cikin at-tayyibat to balle kuma abinda ba ma halaka bane kuma zai cutar da kai a gangar jikinka to wannan ba a sa shi layin tayyibat kenan khabisat to abubuwa wanda suke na tayyib sune abubuwa na halak kuma abubuwa masu dadi kuma abubuwa wanda ba za su cutar da gangar jiki ba summa zakara rajula sai manzo Allah da ya karanta wannan ayoyi zai ba da misali ga masu imani sai ke cewa ga wani namiji yutilu safara yana yawan bulaguro ash'as aghbara mana kanshi ya yi ƙura kuma gashin shi duka ya cike haka da ka gan shi ka ga ɗan bulaguro ya muddu ya daihi ila sama duk wahalar da ya yi a tsananin bulaguro sai gashi yana ɗaga hannu sama yana cewa ya rabu ya rabu ya Allah ya ubangiji sai mu zalla ya ce wa mat'amuhu haram amma fa lokacin da yake kiran nan abincin shi haramu wa mashrabu haram abin da yake sha haramu wa malbasuhu kai kayan sawun shi ma haramu ne kenan ta hanyar haram ya sa su wa guze bil haram kuma ma abincin da ya tohar da jikin shi nama jikin shi ma haramu sai ce fa anna yustajabu li zalika ta kaka Allah zai karama wannan abincin ka haram abin shan ka haram abin sawan ka haram gangan jikinka tsokar jikinka ita ma haramu ce jinin da yake yawo a jikinka yana kai kawo shi ma haramu ne to ta kaka Allah zai karba maka to wannan hadisi abu na warko yana karantar da mu akan sadaka mutum yayi sadaka da dukiya ta halal Allah subhanahu wataala zai karba tabbas abu na biyu shine mutum ya zamanto yana abin da ya dace na halak wajen ci kai kokarin samun abin da zaka ci loma guda salafu salih magabata na gari loma guda za su sa baki sai sai lissahi daga ina ta huto kuma ta mice ci kadiba kuma ruwan da zaka sha shi ma ya zamanto haramu to wannan matsala ne kai kokari ya zamanto halak haka kayan da zaka sa kada ya zamanto kaya ne na haramu haka kuma gangan jikinka to kaga kenan duk mutumin da ya zamanto yana irin waɗannan abubuwan to ya san cewa sababin karba addu'a tashi babu kenan sababin karba addu'a ko kuma abin da zai sa Allah karba addu'a ka shine ka zamanto ko idan ka gaba da bayan halaka ne abincinka halak abin shanka kayan da kake sawa abincin da kake sana'ar kake da yau da gobe abubuwa ne na halak to wannan ka samu albarka Allah lalle tabbas in ka daga hannu ka ce ya Allah to Allah zai karba to amma Allah kiyaye in ya zamanto abincinka haramu abin shanka haramu abubuwan da kake rayuwa da su duka haramu ne to kenan koda ka daga hannu kai addu'a Allah ba zai karba ba dalilin me kana cin haram to kaga wannan abu ne wanda yake zai sa mutum ya nisanci haramu saboda addu'a tana da muhimmanci ga bawa mai imani addu'a ibada ce kuma addu'a tana kawamma da mutane abubuwa da yawa abubuwa na musiba abubuwa na kadariya wanda Allah suwar ta kaddara wa mutum ko da mummuna ne manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa inda wani abu yana gusar da kadara to addu'a ce kenan tana yawa Allah ya sa wani abu zai same ka tana yawa Allah zai turo maka wani abu daban tana yawa Allah zai kaza amma kai ko mutum ne mai yawan addu'a Allah ka kare ni Allah ka bani alheri Allah ka kare daga mugu abu Allah ka mana kaza Allah ka mana kaza Allah to wannan addu'o'in da mutum yake sai sai sa Allah ya kare shi ko da kadara mumuna ce to sai Allah ya canza ta sai ta zama to kadara ce mai kyau to amma kadiba a ce mutum ya rungumi haram to kaga wannan shine tashi hankali musamman kuma eh yanayin mu ne mutane wani karin magana na larabci ake cewa alhalalu ma halla fil yad wai halaka duk wanda ya zo hannuna ba lissahi ta ina ya hutu yanin inda ya duro hannu to shi kenan halaka ya zama halaka ko da haramu da shi zage mutane sun rude cewa lalle kawai mutum sai ya mallaka bai tunanin ta wace hanya zai mallaka kuma ta wace hanya zai zubar da shi wanda ko manzo Allah ya ce akwai mutanen da in suka zo kiyama ba sa ba sa ci gaba sai an musu wannan addu'o'i a cikin su akwai dukiya akwai ilimi akwai iko kowane ne ta ina ka samu ta ina ka kashe wannan addu'a wannan tambaya ce dole sai Allah ma mutum haka shi ma mai ilimi haka mai mulki to kenan kaga ya zama dole mutum yayi la'akari da irin wannan abubuwan sallallahu alaihi wasallama ha a kusan rayuwar shi ta karshe babu abin da yake jima al'ummar shi tsoro kamar abin da ya shayi dukiya tsiran Allah da mutum da tabbata gare shi wani hadisin ma zamu ga can gaba yace musu ba na ji muku tsoron ku yi shirka da Allah kun ga shirka babban abu ne duk a zunubi wanda mutum zai babu zunubin da ya kai shirka da Allah subhanahu wataala amma manzo Allah da ya kalli sahabbai da irin tarbiyyar da ya musu da yanda ya dora su akan tauhidi yaga cewa baiwa a koma bautar gumki ko a nemi agajin wani ko a bauta ta wani tare da Allah manzo Allah ya nutsu ya ga nutsuwar su cewa baiwa to amma sai ya ce musu ni abinda nake ji muku tsoro Allah ya ba ku duniya ta hallaka ku kamar da ta hallaka yan baya da ko babu abin da ke hallaka mutane kamar duniya ko babu kama wannan lokaci a wancan lokacin ma duniya kaɗanci amma wanzu abin ne da yawa mutum ya ce sai ya mallaki kaza ko in ya samun ma kuma sai ya ce sai ya ci gaba in ya samun ma kuma ya ce ya ci gaba a ƙarshe dai sai hadisin manzo Allah ya tabbata a gare shi wala yamla'u fahu illa turab guri na dan adam inji manzo Allah baya cika kawai sai radda aka ce yau an mai kabbara hudu an binne shi sati sati biyu duka tsutsotsi sun ci abin da suka ci kasa ce kawai to a lokacin da za a ce to shi kenan alhamdulillah an nura cewa wane ya kare yanzu kuma babu guri amma in dai ba haka ba manzalla ce inda za a babawa teku ko kuma kwari biyu na zinariya arziki kawai zuwa zai rika yana bantalowa yana zuwa yana saidawa yana bukata duk muhimmancin zinariya da girmanta to manzalla ce da sai ya nemi kwari na uku aka bashi na uku ya ce Allah na hudu aka bashi na hudu ya ce Allah na biyar kai karshe dai ya ce sai in ya mutu saboda bala'i inda linsana khuliqa halu'a ya ce idan masa sharu da zuwa wai za masa alkhairu manuwa illal musalli masu imani su ne za su tsaya tsayin daka su ga cewa lalle duniya ba gida ba ce kenan amma in dai mutum ya ce duniya gida ce to waccin haramu sai ga cewa ya zama halaka gare shi saboda mi zai ga cewa a shi gara ya more a nan ko kuma gara allah ya bashi rabon shi a nan ko da wata irin hanya ce za ga mutane ce musu wannan abin haramu ne wannan riba ne wannan akwai riba a ciki wannan akwai aiki na haramu sana'a wadda take ta haramu sai da giya sai da kaza sai da kwaya abubuwa ba salitta ba amma sai a ce ai babu sana'a bai ka kudi kamar sai da kwaya ko kuma sai da giya ko kuma kudin riba mutum ya kai kudin shi banki ya zo yana barci suna ta karuwa kullum ana zuba mashi kudi da ruwa amma hankalin shi a kwance to kaga wannan tashi hankali ne Muzalla sallallahu alaihi wasallama yana wannan hadisi na nuna mana cewa in dai muna so addu'an mu ta karbu a matsayin mu na masu imani to mu yi kokarin gyara abincin mu abin shan mu abin sawan mu sana'an mu ko mu ya zama to halaka Allah ya kare mu وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زال وملك كذاب وآئل المستكبر رواه مسلم الآئل الفقير إمام مسلم في كتاب الإيمان يوتون وأن حديث باب آه، غلظ تحريم استبال الإزار ونشمع حديث لنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ji Habu Hurairah yake cewa yace guda uku salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah bai musu magana azaba ta horko kenan magana ta rahama babu ita yace kuma wala yuzakimu kuma Allah bai tsarkake su waɗannan su uku to shine manzo Allah yace kuma wala yanzur ilaihim bai musu kallon rahama walahum azabul alim kuma suna da azaba mai radadi inji sallallahu alaihi wasallama to shine sai manzalla ya ce shehu zalim lattijo wanda ke harbe ya tsofafa ga iya ga jikoki amma kuma zinaci ne kuma ya kasa tuba tsofe-tsofe haka to wannan mutumin allah ba zai gan shi ba allah ba zai tsarkake shi ba allah ba zai mashi kallon rahama ba kuma azaba mai raɗaɗi saboda abubuwan da yake aikatawa aiki ne wanda yake malalaci ga iyali ga iya ga jikoki irin maganar da muka yi can baya akwai mutanen da su irin abin da zai na ɓanna bai shahe shi ba bai tsayawa a kan shi ‘ya'yan shi sun girma ga sirkai shi ga jikokinsu kuma a ce har yanzu wane baban su wane ko kakan su wane to kaga wannan cuta ce wadda take muta'addiya ta ƙetare zuwa ga wasu to shi yasa azaba ce ta zama to azaba ce mai raɗaɗi sai kuma ya ce wa malikun kazzabun shugaba makareci kai shugaba da ya zama to kai ne abin koyi kai ne babba kai ne kamata kai magana wanda za a ce magana tsayayya da ake cewa magana ta gemu da gemu amma sai ya zama to kawai duk magana da shugaban zai hudu kuma ƙarya ce kuma shugaba ne to kaga wannan shi ma a gobe kiyama shi wannan shugaban Allah ba zai kalle shi ba kallo na rahama Allah ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai radadi dalilin ƙaryar da yake yi ita kanta ƙarya da matsala ce tana daga cikin kaba'ir zunub to kuma sai zo ya kara gashi makareci kuma ga shugaba shugaba shugaba abin koyi ne ya kamata duk shugaban ku ga ga shugaba mai kwarjini shugaba inda mai karya to ne shugabannin da za a rika jin maganar su sai ga mutum diyawa su zo su yi magana ko wani malami ko wani kaza ko wani kaza ko wani mai daraja amma da in shugaban magana sai a ce a wannan maganar shugabawa ne sai ga mutane suna ba ta daraja suna girmama ta to amma kuma ina da zaman to magana ce ta karya yan siyasar demokradiyya su sai suka mai da ma neman mulkin daman karya da zalimci suke cewa rukunan rukunan demokrasiya siyasar demokrasiya da karya da zalimci da cin amana da rashin da saba alkawari da rashin cika alkawari su ne rukunan an baka cika wannan ba kai daman ba dan siyasa bane cikakke zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza kuma in ya hau karya ce ko bai hana shekara biyar ko shekara hudun ta kare kuma ya zo ce zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza kuma haka shekara mai zawa kenan tunda sun sama kansu a siyasa ce haka ne kenan kamar sun halatta ta Allah ya kare mu Allah ya kiyaye to wannan makirci na turawan yamma kenan musamman masu musulmai in mutum kawuri ne to dama ai dama eh jihar ta je muje kenan da ya karya ma dan wuta ne dama wuta zashi to amma kai musulmi mai imani za ka zanyi kaza zanyi kaza alƙawulluka ne ko baka cika ba ko ɗaya daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shugabanci ba karamin nauyi bane bawa wanda ya wohintar da ita kaman siyasar demokradiyya abu zar yana daga cikin wanda suke da rauni ya ce manzo Allah lokacin da aka samu gari ruwa ana jihadi ya ce manzo Allah nima dan bani wani dan gari ma in shugaba manzo Allah ya ce mishi a saboda ya san zuciyar shi ya ce mutum da irin wani masu tausayi ba su iya magana ba su iya tsananta wa mutane ba su iya cewa wane kakkai kaza a kenan aka ba shugabancin halaka zai manzo Allah ya ce mishi ko mutum biyu aka baka shugabanci abu zar ya ce kakka amsa saboda in ba ka yi adalci ba gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai kama ka kuma Allah zai tambaye ka ya kai wannan shugabanci mutum biyu to ka jiba mutum zai shugaban mutum miliyan miliyan 20 miliyan 30 miliyan 100 miliyan miliyar kaga tambayoyi suna da yawa to shugabanci babban abu ne wa'ailun mustakbir to wanda yi wannan sauran mamaki ma shine wannan talaka ko mai girman kai shiga talauci daman shi ma illa ce kuma ga girman kai shi ma illa ne siffa ce ta Allah subhanahu wataala duk mutumin da ya dauki girman kai Allah ya cewa al-kibaru rida'i girma kamar rauni na ne ko kuma wani abu ne nawa ya ce faman na za'ani fihi azabtuhu duk wanda ya zamto yana girman kai to kamar yana jayayya da mulkin Allah Allah ya ce sai na mushi azaba to kai bawan Allah ga talauci maimakin ka je ka yi aiki ko ka je ka ka kaskantar da kai amma sai ga shi talaka ne amma kuma ga daga dagawa ya rena kowa to wannan shi ma a gobe kiyama Allah bai kallon shi Allah bai mishi kallo na rahama Allah zai mishi azaba mai radadi to kaga kenan wannan ya hada sharrika ne musa sharri ka je kai aiki ba kai ba aiki ba ga kanan sai roko da kwalama irin mutanen da babu wanda ya tsira a wurin su sai inda an ce mishi amshi in an bashi to shikenan sai amma inda ba zage zage duniya ta tashi kowa dan iska ne babu mutumin kirki ya zagi manya ya zagi yara ya zagi mata ya zagi babu wanda bai kai bai zage shi saboda tsabagen ga talauci ga kuma girman kai amma menene kuma inda wani zai bashi ko ya zama yana mola a wajen wani ko yana abin kaza duk abubuwa na kaskanci yana yi amma kuma girman kai to kaga wannan sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa mummunar siffa ce dama asalan koda kai mai imani ne koda kai ba talaka bane koda kai mutum ne lahiyayye kana dukiya girman kai haramu ne abu ne wanda yake na babban laifi kamar irin zunub da kuma ka zo ka gama da irin wannan to wannan hadisi wannan hadisi yana karantar da mu lalle ne bai dace ba duk mutum ya aikata ɗaya daga cikin wannan ko mutum ya zamanto yana aiki na zina kuma ya ji wa'azi bai tuba ba ko ya zamanto shugaba yana ta ƙarya shi ma bai dace ba ko ya zamanto talaka to wannan hadisin wani lokaci musamman imam muslim da ya kawo shi akan babu taghalizi isbal izar irin wanda suke sa kaya ya rika shan ƙasa mutum ya sa wando ko mutum ya sa riga wani ma har rawanin shi tsabagen wai girman kai irin na kayan da ake cewa ta zarce ya mutu sai kaya mai tsada amma yana tattaka shi kenan kamar yana walakanta shi girman kai ne ya sa shi ya wannan aikin to Allah subhanahu wataala ya haramta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da zai rika jan kayan shi Allah ba zai kalle shi ba kallon rahama Allah zai mishi azaba a gobe kiyama kenan sai in mutum ya zamanto ba don girman kai bane ko kuma don wata larura ko kuma wasu kaya ne kahin ya yanke ko abin da kama da wannan amma haka kawai don gwada isa kake jan kaya to wannan bai dace ba haramun mata ne shari'a ta shara'anta musu rihe jiki su rika jan kaya kaga yanzu kuma sai a yi akas sai ga mace ta sa jib daidai cinya nan shi kuma namiji yana takawa kaga shaidanci na na shaidan shi wanda aka ce su rihe sai suka kiriya wanda aka ce su dan janye su kuma sai suka saki kaga kenan duka dai bata busa bata Allah ya kare mu sai ga mutum ya sa hula ya rihe kanshi sai ga mace babu ajiku sai ga namiji ya yi rawani sai idanuwan shi kada ke gari ita ko mace gaba ɗaya nan ko ina a waje kaga wannan duka shaidan ne sai shaidan ya zo ya juya muku abu ga abin da ya dace abin da ya kamata mutum ya idan mutum ba wai yana la'akari ba kamar da muka faɗi yaƙi da shaidani yaƙi ne na ilal abad sai ga shaidan ya rika zayyana maka abubuwa lala wanda suke marasa kyau sai ya nuna maka cewa su ne masu kyau kuma sai ga daga ganin kawun ba kuma bane kana ta rayuwa kana ta rayuwa har ya zaman to jikinka ya saba ka tsoho a kai shi haka mutu a kai Allah ya Allah ya kiyaye wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayhanu wa jayhanu wal furatu wan nilu kullu min anharil janna rawahu muslim rawahu muslim a cikin kitabul janna babu ma fi duniya min anharin janna a nan duniya imam muslim ya ce akwai wasu kwari ko kuma akwai wasu ruwaye suna daga cikin ruwaye na aljanna kenan shi ne abu hudu da ake cewa manzo Allah salasala ya ce saihan kenan saihanu shi ne na hari a saihanu shi ne da shi kuma haihan malar sai suke cewa naharani kabirani fi turkiya kenan kama a yanzu a turkiya turki nan ruwayen suke sanannu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin koramu waɗanda suke na gidan aljanna yace sayhani yamurru bi uzunihi baina antakiya wa roma kenan can tsakanin saboda turkiya dama ita ce kasa wadda take da kontinan biyu akwai azi a wani bangare na turkiya akwai kuma europe kenan can bangaren europe wajen rome ya ce kuma wa jihana ya murru bi masis wa kilahuma ya subba fi bahar sham kira dukkan su in suka je suka zo kamar dogon ruwa ne kamar wannan filim nijar ruwan nijar in suka gangara suka gangara sai su zo cikin suriya kiran sham nan suke zuwa suke zubowa ruwansu to sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ruwaye guda biyu suna daga cikin ruwaye na aljanna sai kuma ya ce wal furat da kuma furat ya ce kuma wannil da kuma nil shi nil shine sananne wannan ruwan eh, ruwan maliya wanda ake ketarawa a je saudiya to shine malam sai yake cewa eh, su waɗannan ruwaye ruwaye ne wanda Allah subhanahu wataala ya yi su ma'ana kenan suna da bulbudi wanda yake na aljanna ne to dan malamai sun yi maganganu da yawa a hakan hakika ne ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna ne irin amfanin da ake da su ko kuma irin yanda ruwa yake da daraja dan ruwa shine rayuwa waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy to malamai da sun yi magana da yawa almuhimu dai amma zahirin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna akan cewa su waɗannan kamar suna da alaka da ruwayen da suke cikin aljanna kuma haka abinda zai nuna cewa kusan hakika ne hajar al-aswad wannan da yake jikin ka'aba wanda ake dan shahawa a sambace shi manzo Allah ya ce dutsi ne daga cikin duwatsun aljanna aka sabko shi da can hori ne mutane suna zunubi yana baki mutane suna zunubi yana baki yana baki yana baki har ya zama to baki dalilin laihin ɗiyan adam amma lokacin da ya zo daga aljanna hori ne tana wannan hadisi na karantar da mu cewa za a iya samun wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wataala yayi alƙawari a cikin gidan aljanna akwai teku na zumuwa akwai teku na madara wanda ke tacecce akwai teku na ruwa wanda ke safi akwai teku na zumuwa sallallahu alaihi wasallama duka ya karantar Allah ya nuna cewa irin abubuwan da yake sa dan adam ya so aljanna to akwai abubuwa na morewa da jin daɗi da yawa a ciki sallallahu alaihi wasallama sai kawo shi wannan hadisi وعنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التراب يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجرة يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب وبث وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر خلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل رواه مسلم إمام مسلم عشان كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب ابتلاء الخلق أو ابتداء الخلق وخلق العادة وانا شما حديثنا نبي هريرة رضي الله تعالى عنه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي شوى خلق الله التراب يوم السبت الله سبحانه وتعالى يا هل كسا رانا السبد يتي وخلق fiha aljibala yawmal ahadi su kuma duwatsu sai Allah ya halice su ran lati wa khalaqa shajara yawmal isnin su kuma itatuwa da dangunan su sai Allah ya su ran litinin wa khalaqa almakruhu yawmas sulasa Allah subhanahu wataala sai ya halice irin abubuwa wanda suke abinki to su kuma na ran talata ne wa khalaqa an-nura yawmal arbi'a sai Allah ya halice haske ranar laraba wabasta fi haddawa ba sai Allah subhanahu wataala ya watsa ko kuma ya yada a cikin wannan kasa da duwatsu da waye da aka halitta duka su kuma yawmal khamis ranar alhamis wa khalaqa adama ba'da al-asri min yawmil jumu'a kuma Allah subhanahu wataala ya halicci annabi adam alayhi salam bayan la'asar a ranar juma'a yace fi akhiril khalqi fi akhir sa'a min an-nahari karshen halitta annabi adam kuma yace karshen lokaci na yini ya ce fi ma bayan al'asar ilallai tsakanin la'asar zuwa dare aka halici annabi adam alaihissalam ta wani hadisin ƙarin ilimi ne yaushe aka halici ƙasa yaushe aka halici itatuwa yaushe aka halici dutse yaushe aka halici annabi adam yaushe na aka halici abubuwa na ƙi yaushe aka halici haske ta wani hadisi na ƙara ilimi ne akan irin waɗannan abubuwa to wannan daga cikin abubuwan da zai nuna mana cewa malam da ya babu al-mansurat shine cewa magana ne ake akan abubuwa daban-daban Allah subhanahu wataala ya halitta sama da ƙasa a cikin kwana bakwai to shine kwana kaza ga abin da aka halitta kwana kaza ga abin da aka halitta kenan mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana Allah ne ya karantar da shi mu mu karan ya sanar da mu Allah ya samu dace ne ya kamata mu dakata abin da muka yi daidai Allah tara mu ladan wanda gina kuskure na Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah